بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana daren asabar ne daidai da daren ashirin da biyu ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sha biyar daga cikin jiran jiyar karatuttukan littafin asabdan nabawi wallafar babban malami shekul islam abu abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi in ba manta ba har yanzu muna karanta wata doguwar shimfiɗa da Sheikh Salim Ibn Eid al-Hilali Abu Usama yawa wannan littafi a inda yake bayyana cewa ilimin likitanci na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ilimi ne wanda ya zo ta hanyar wahayi ba hanya ce ta gargajiya ta karantar da shi sanin waɗannan magunguna da cututtuka ba ba hanya ce ta bugun ƙasa ba ba hanya ce ta canki faɗi ba ba kuma wata hanya ce saɓanin wadda muka tabbatar ɗin ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana dangane da cuta ko kuma maganin wata cutar babu shakka wannan wahayi ne daga wurin Allah madaukakin sarki malam salim yana tabbatar da wannan magana tare da dalilai mun karanta wannan wani da za mu ainihin sake maimaito shi yanzu amma za mu sake nanato shi don mu dasa akan abin da zai biyo baya malam ce sabisan gaba ta shida waradat ahadithu tadullu jazman wasu hadisai sun zo waɗanda yanke suke nuni akan cewa annabban nabawi shi likitanci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahyun min indillahi wahayi ne daga wurin Allah ina son ka san in aka ce a tabbar madani din ba wai ana nufin ba da maganin kaɗai da yake ba a hatta bayyana cututtukan da yake gano cewa cuta kaza shi na aiki ne daga cikin ayyuka na ainihin likitanci don haka hakikan ɗibbu annabawi wahayi ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki malam yake cewa hadisai sun zo waɗanda ke nuni akan haka sai ya ce وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أتكلم في صحيح البخاري لدى أبو سعيد الخدري الله يقال مشير ده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يتي لما ولمت يازو أن رجلا أتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنجود النبي ونمتم واتو أنكا ونمتم ورن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سيشي أن أم متمن بيكا ومر لكن سيشي أخي يشتكي بطنه أن أوانا تكن شناتيو فقال اسقه عسلا يجي تشاهد في زمع ثم أتاه الثانية ومن ثم أتاه نبي فقال اسقه عسلا يجي تشاهد في زمع ثم أتاه الثالثة ومن ثم أتاه نأكو فقال سيتي اسقه عسلا تشاهد في زمع ثم أتاه ya sake dawowa faƙala sai ya ce fa'al na ba shi zuma karo na farko ya sha ba sauki na sake ba shi karo na biyu ya sha ba sauki na sake ba shi karo na uku ɗin ya sha babu sauki faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sadaqallah Allah ya yi gaskiya wa kadhaba wa kadhaba batnu akhi cikin ɗan uwanka kuma yayi ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah ya yi gaskiya ne saboda a cikin alqur'ani Allah ya ce shi shifa'un linnas zuma na warkar da mutane daga cututtuka abin da Allah ya faɗi ke sannan ya zama wane ne gano cutar ya ba da maganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka duba wahayi sama wahayi ƙasa ba wani ne ke yace tafi ka sha zumar ba annabin da ya zo da alqur'ani wanda Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim shine mutumin da ya ba da cewa a sha zumar haka yace Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka kuma ya ƙarya istihi asla ka shayar da shi zuma fataqahu sai ya shayar da shi fabara a sai ya warke قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الإمام ابن قيم الجوزية الله يجيب أي شيء هذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا wannan mutumin da annabi ya siffanta mai yaje ya sha jira كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته wannan tsinkewar ciki na shi abin da ake nufi da tsinkewar ciki shi ne gudawa da ta faru ciki ya tsinke ke ya faru ne sakamakon gurɓacewa wadda ta samu cikin cikin ne ya gurɓace abincin da ke ciki idan wani abu ya afka ya gurɓata shi shi ke sai wannan abinci ya yi fitowa in ma ta hanyar amai in ma ta hanyar gudawa wannan gudawa da ta sami cikin shi ya ruɗe guda ce ta kama shi a nan kila'in saboda cikar da cikin ya yi cikin ya cika tab sai kuma wata guda ta zo ta gurɓata cikin fa'amara ko fa umara bi shurbil asli sai ka umarce shi da shan zuma lidaf'il fudul saboda tun kuɗe wannan tarkace almujtama'a fi nawahil ma'ida waɗanda suka taru a ɓangarori na uwar hanji wal am'a da kuma sauran ƙananan hanjaye an gane alma'idatu uwar hanji al am'a ƙananan hanji to dukkan su sun cike tab an samu kuma gurɓacewa don haka menene maganin wannan gurɓacewar sai a sha zuma sai ta tunkuɗe wannan tarkace da ya taru a ciki fa innal asla fihi jila domin ita zuma a cikinta akwai washewa wato tana washe duk wani datti ko kun fahimta jama'a shi yasa kaga daga cikin nau'in sabulai da ake a yanzu akwai sabulu na zuma daga cikin nau'in ainihin wato hawaj wato abin nan sabulai masu ƙarfin gusar da datti da ya shafi tangaren kwalba da sauransu akwai wanda ake da zuma to wannan irin jila wannan irin washewa wanke abu ta yi tas da zuma take da shi sai annabi ya ce ya sha zuma ya dastin min fudul sannan zuma tana tunkuɗe duk wani abu wanda yake tarkace ne wa kana qad asaba al-ma'ida akhlaqul lahija domin ita uwar hanjin gurɓacewa mummuna ta ainihin same ta wato uwar hanjin ta sami mummunar gurɓacewa ita ce akhlaq gurɓacewa lazija wadda take mummuna tantan istiqrar al-ghiza yadda za ta hana zaman abinci tunda akwai gurɓacewa a cikin uwar hanjin to abinci ba zai zauna ba fiha a cikin ta me yasa abinci ba zai zauna ba min saboda gurɓacewar da ta faru ga uwar hanjin jama'a kuna bin karatun nan da kyau kuna kuma fahimtar yadda malamai wannan maganar mai yin ta medical doctor ne in the person of Ibn Qayyim al-Jawziyya over 600 years ago fiye da shekara ɗari shida da suka wuce ƙwararren likita ne amma ala mishkatin nubuwa a bisa haske ne na annabta shi ya zama likita ka duba yana ba da analysis ne na yadda ciki ke gurɓacewa abincin da ke cikin ya gurɓace sakamakon wata guba wata bakteriya wani abu da ya zuba a cikin cikin ko faru a cikin cikin sai ne zai biyo baya sai cikin ya ruɗe to madadin a bashi ya ta gudawa gudawa ta tsiyawar mishi da ruwan jikin shi sai a ce a'a yayi marmarin sha zuma sai ita zuma sai ta tarkato iya wannan tarkatar sai ta fitar da shi shi kenan kaga ba a bar shi yayi ta yin gudawa gudawa wadda ta wayi gari ta koma ta zama rashin lafiya wadda za ta tsayar da ruwan jikin shi sannan ta yoɗar da ƙarfin da ke gaɓoɓin shi yawa gari ya galabaita ko kun fahimta jama'a malam yake cewa fa inna al-ma'idata laha khamlun domin ita uwar hanji tana da wani tantani ka khamlun min shafa kamar ainihin wato yadda abin nan menene almin shafa ko kamar yadda ainihin wato na menene rawa in kamar bawo tana da tana da bawo kamar yadda ice yake da ainihin wato abin nan yake da ainihin bawo ko kun fahimta jama'a sai ce fa idza allaqat bihal akhlaq idan waɗannan irin gurɓatattun cututtuka da gurɓataccen abinci ya mammakale a jikin wannan ainihin wato bawo allahi ja wanda yake lalatacce afsadata sai ya ɓata wannan ainihin wato tantani wanda yake kamar ɓawo wa afsadatul ghiza kuma sai ya gurɓata ko ya ɓata wannan abincin na son ku dubi analysis ɗin da malam ibnul qayyim yake yi ga uwar hanji nan a cikin uwar hanjin akwai tantani ina fatan kun san tantani kamar yadda ice yake da ɓawo to haka wannan uwar hanji take da ɓawo yake da ainihin tantani a ciki to ga abinci ya sauka cikin uwar hanjin amma sai zama kuma abincin akwai wata guba guba ko wani abu wanda ya gurɓata abincin to wannan gurɓataccen abinci sai kuma ya gurɓatar da ita wannan tantani ko ita wannan fata ko wannan da ke cikin uwar hanjin ko kun fahimta jama'a to me zai biyo baya ita kuma kaga ta gurɓace abinci ya gurɓace sai ce to fadawa'uha maganin irin wannan gurɓacewa bima ya jiluha na ainihin wato samuwa ne da abin da zai kawar da ita min tilkal akhlaq daga wannan ainihin wato gurbataccen abinci wato lallai ne a samu abin da zai zo ya kwashe wannan abinci ya kuma kwashe wannan tantani da ya gurɓace wal aslu to ita zuma min ahsani ma ulija bihi hadha da' na daga cikin mafi kyawun abin da ake maganin wannan cutar da shi cuta ta gurɓacewa cuta ta gurɓacewa shi yasa a darasin baya ne muku magana hatta gyambo da ke waje da cutar kansa da ke waje da makamantan haka ana iya amfani da zuma wajen magani duk wani gurɓacewa duk wani lalacewa da aka samu a wurin aka bi aka wanke wannan wurin aka kawo zuma aka shafa a wurin amma kuma ita zumar a tabbatar da cewa tatacciya ce wadda aka tace ta da abin da aka tabbatar mai tsafta ne ibn qayyim zai zo mana wannan magana a can gaba don su da dama za ka samu zumar mu da ake siyarwa ana tatatta ne ta hanyar gargajiya a zo a sa mata rariya sa ta ce ta ɗigewa ita rariyar in aka zo ta cewa kawai kakkaɓe ta ake a bubbuge ta da wani ice kawai ba za a tsaya a wanke ta ba a tabbatar da cewa sinadarai na tsafta duk an sa an wanke don haka sai ya zama ta yiwu sanda aka gama amfani da wannan zuma aka je aka ajiye ta wata ƙazanta ko wata cuta ta je ta makale da ita kuma sai aka zo kawai sai aka kakkaɓe ta haka sai aka ci gaba ana tace wannan zuma zumar na tafiya tare da wannan cutar sai zama ita zumar ba za ta zama magani ba ko kun fahimta jama'a shi yasa lallai ne a tabbatar da cewa tatar zuma din ana yi ne a inda ya dace wuri mai tsafta tare da bin ka'idoji da ya kamata na kula da lafiya sai ya ce to zuma na daga cikin magani da ya fi dacewa a yi maganin wannan cuta ta gurɓacewar ciki lasiyama musamman ma in muzija bil ma'il har idan aka cuɗanya ta da ruwan zafi ko ruwan ɗumi na yi mana bayanai akan abubuwan nan a can baya don haka ka je ka samu kasar na goma sha hudu za ka ji cikakken bayani ibn al-qayyim zai bayyana sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wannan mutum ya koma ya sha zuma ya sake ce mishi ya sake koma ya sha zuma ya sake ce mishi ya sake koma ya sha zuma wannan sirri ne yake haka sai yace wa fi takrari saqihi al-asla dangane da maimaita shayar da shi zuma ma'anan tibbi akwai wani theory na likitanci akwai wani aiki na likitanci shine ma'anan tibbi akwai wata ma'ana wadda ta likitanci ke likitoci ne kadai ke iya gane ta badir wadda take kyakkyawa wa huwa ita ce annad dawa'a shi magani yajibu an yakuna lahu miqdaru kamiyatin bi hasabi halid da wajibi ne magani ya zama yana da yawan adadin da gwargwadon yadda yawan adadin cuta take in kasura anhu anan ba an kasura anhu bane alhamza a ƙasa ta kamata in kasura anhu idan har wannan magani ya taƙaitu daga adadin ita cutar lam yuzurhu bil kulliya to ba zai kawar da wannan cuta gaba ɗaya ba wa in jawazahu idan kuma shi maganin ya fi ƙarfin ita cutar wajen yawa auhanar kuwa sai kuma ya raunata ƙarfin jiki ko kun fahimta jama'a ina son ku kiyaye wannan da kyau yanzu nan yana faɗa maka wani medical theory ne wata ƙa'ida ce ta bada magani idan magani ya gaza ƙarfin cuta to sai ya zama maganin ba zai amfani keke da keke da ake so ba kenan ba zai kawar da cutar gaba ɗaya ba don haka idan likita ya ce maka ka sha da safe da rana da daddare to in ka sha da safe ka sha da daddare to za ka ga cewa maganin bai yi tasirin da inda ka sha da rana ba ya ce maka ka sha da safe ka sha da yamma ai da rana sannan ka sha da yamma sannan kuma ka sha da daddare kaga ya hudu kenan ma'anar haka shine a lokacin da ka sha da safe sai ya ainihin sassauta cutar haka lokacin da ka sha da yamma sai cutar ya ƙara kwantar da ita tana yunkurin ta farfado sai ka ga da yamma da daddare to sai zama a ce maka kwana uku ko kwana bakwai sai ga cutar ta ƙare to galibin abin da ke faruwa ɗan adam shi sauƙi yake so ba waraka ba da ya sha da safe da rana da daddare ya ji sauƙi sauran kawai sai watsa su bayan gado ko kuma ya ajiye su mai gida baka sha maganin ka bai ce to menene ba na samu sauki ba nan cikin sa kai na cuta ne kuma shikenan ko kun fahimta to sannan bari ku ji da yawa maganin bature kamar yadda za mu zo mu tattauna wannan mas'ala ibn al-qayyim zai mana ishara akai mu kuma za mu dubo mu fitar da ita karara maganin bature nazariya ce an bahasi an gano shi ne ta hanyar bincike magungunan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke bayarwa ba nazariya ba ce haƙiƙa ce anil wahayi a ƙarƙashin haka magungunan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke bayarwa suna kawar da cuta ne gaba ɗaya amma galibin na bature yana kwantar da cuta ne to abin da malam ibn al-qayyim yake cewa anan idan har magani ya gaza ƙarfin cuta to ba zai amfani sosai ba idan kuma cutar ta zama kaɗan ce maganin kuma aka gabza shi da yawa to sai galabaitar da jiki kamar yaya shine magani ne aka ce maka ka sha ƙwaya ɗaya da safe ka sha ƙwaya ɗaya da daddare sai ka to ai yadda cutar nan take yanzu guda hudu ya kamata ka sha kuma da rana ma ka sake shan hudu da daddare ma ka sha hudu kaga madadin ƙwaya biyu ka sha dozin ɗaya to zai zai kawar da cutar to sauran da ya rage kuma fa sai ya fara rarakar jikinka shine sai jiki ya rauni ko kun fahimta jama'a gashi dai sai yake cewa auhanal quwa sai ya raunata karfin jiki fa ahdatha dararan akhar sai kuma ya haifar da wata cutar daban falamma amarahu an yusqiyahu al-asl yayin da annabi ya umarce shi ya shayar da shi zuma faqahu miqdaran la yasi bi muqawamati da' sai ya shayar da shi adadin zumar da ba zai iya ainihin wato isarwa wajen fada da cutar ba ko kun fahimta jama'a da aka ce shayar da shi zuma sai je ba shi zuma yar kaɗan wadda ba ta kai adadin da za ta iya fada da cutar ba don haka ne ya faru wala ya bulugul garab sannan ba za ta adadin zuma ba za ta kai ga matukar da ake neman ta kai ba falamma akhbarahu yayin da ya zo baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama labari alima annan nabi saqahu la yablughu miqdar al-haja sai annabi ya san cewa zumar da ya shayar da dan uwan nashi ba ta kai adadin da ake bukata ba فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليه المعاودة يا يندع كيد قوموا والشتية وقع النبي يجي يداو يجي يداو في النبي يكارف فيش أكن يساك باش ليصل إلى المقدار المقاوم هكذا كرمت وأنه لواو انكفران domin wannan maganin ya kai gargwadon wanda zai iya faɗa lidda ga wannan cuta almuqawim ba almuqawam ba almuqawam din ita ce cutar ila al-miqdar muqawim lidda domin maganin ya kai adadin da zai iya fada da cutar falamma takarrarat shurbat yayin da wannan shan magani ya maimaitu bi hasbi maddati da da gwargwadon yadda adadin cutar take bari abi iznillah shikenan sai ya warke da izinin Allah ka ji ma'anar tibbi this is a medical theory ina fata an gane shine so da dama likita yana da irin wannan akwai maganin da za a baka sai a ce so ɗaya za ka rinka sha a wata kuma sai gan shi ɗan mutsili ne sai ga a yo wannan in ma ka sha shi jikinka ya san labarin shi sai ka gabari ka sha bakwai ko kun fahimta jama'a ka san mutane suna da irin wannan tunani ne irin na yara yaro idan ya ga wada sai ga ya ce wala ko ni zan kayar da wannan wai shi tudun yake kiyasi da shi tunda dai karami ne yayi kusa da ƙasa wannan bai da matsalar kayarwa da haka so da dama mutane sai ga likita ya baka magani yace kaga wannan magani ya eh to naira dubu biyu ne kowane kwaya daya ka je ba a samun shi sai a Lagos ko a Port Harcourt ko a Abuja je a siyo maka kowane wata ka sha kwaya daya sai ga eh to duk da dai da tsada amma dan wannan maganin a wata ne jikina zai ji ko kun fahimta zama wannan yana kaucewa ma'anan ɗin da malam yake cewa malam cewa a tibari makadurin aduya lura da adadin magunguna da ake sha wa kaifiyatiha da kuma yadda ake shan su wa miqdari quwwatil marad da kuma lura da ƙarfin cuta والمريض da kuma lura da yadda ƙarfin mara lafiya yake min akbar qawaid at-tibb na daga cikin mafi girman ka'idoji na likitanci kaga wannan ka'idar kuna ganin ta sadara ɗaya ce ko mafi yawancin masu maganin gargajiya ba sa aiki da ita mafi yawancin masu rukuya ba sa aiki da ita an zo da mace aljani ya kwana goma yana galabaitar da ita ta gaji kuma sai ka ce za ka yi mata karatu in aljanin ya ƙi magana kuma ka jibgai jibgar ta jikinta zai ƙare ita za ka rinka duka kana ganin dukan na kaiwa ga aljanin amma ka manta yanzu ta galabaita to kaga a nan bai lura da wannan ka'idar ba don haka abin da malam ibn qayyim yake cewa lura da adadin magani da lura da yadda za a sha maganin da lura da yadda ƙarfin rashin lafiya yake da lura da yaya mara lafiyar yake to duk likitan da yake lura da waɗannan ƙa'idoji guda hudu ko yana da saiti da haka za ka ga in yara ne sai ka ji an kawo ɗan mitsilin cokali kuma galibin maganinsu yana da zaƙi ko ka lura? amma kuka dubi galibin masu maganin gargajiya in ka ce mishi to ya zan sha sai ce to shanya rabi kai sha guda ma'ana ya fasa wancan fatawar rabi din sha duka ko kun fahimta jama to maganin gargajiya kenan wannan Allah ya raba mu da shi qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sadaqa Allahu wa kadhaba batnu akhika da annabi ya ce Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka ya yi ƙarya isharatun ila tahqiqi naf'i hadha dawa nuni annabi yake akan cewa tabbas yanke wannan magani na zuma tabbas yana da amfani saboda me kai tsaye ya ce Allah ya yi gaskiya sannan cikin ɗan uwanka ya yi ƙarya nuni annabi yake akan cewa lallai dole tabbas zuma na magani wa anna baqa'ad da' sannan kuma wanzuwar magani laisa li qusurid dawa fi nafsihi wa anna baqa'ad da wanzuwar cuta laysa li qusuri dawa'i fi nafsihi idan kaga ka sha magani har yanzu kuma akwai cuta ko kar ka fassara cewa maganin bai yi aiki ba ko maganin ya gaza mun fahimci wannan a cikin hadisin da yasa gashi ya sha zumar amma kuma mara lafiyan bai warke ba sai yake ganin akwai kusuri game da zumar zuman nan bata isa ba sai magani ko kuma ba magani ba ce sai malam yake cewa wanzuwa ko raguwar cuta a jika ba na faruwa ba haka na faruwa ba ne saboda takaitawa ko raunin wannan magani walakin ni kazibul batan sai dai saboda ƙaryar cikin wa kasaratul madda sannan da kuma yawan gurɓataccen abin da ke ciki alfasida fihi wanda ya lalace a ciki ko kun fahimta jama'a bari ka ji Allah ya sa daga sanda muka wancan karatun zuwa yanzu kusan wata biyu ka daure ka gwada abubuwan da na ce shine ka je ka sha zuma a yanzu da daddaren baka gwada ba kafin gari ya waye za ga da wahala ne baka tashi tsakar dare ka je bayi ba in ka je bayi ɗayan abu biyu zai faru ko dai ka yi wani kashi mai yawa wanda za ka gan shi baƙiƙirin da gwalo bayan kayi sai ka ji kaji wani irin daɗi a cikinka ko kuma ka ji cikinka ya murɗa ya murɗa ya murɗa ka je ka tsuguna wajen minti sha biyar sai daga ɗan abin da zai ɗigo ɗan kaɗan ne idan ka ga na farko ya faru to ƙara shan zuma ka koma ka kwanta kafin gari ya waye zai sake wanko cikinka zuwa gari ya waye za ka ji yadda cikinka zai shashi sannan gari na wayewa kafin ka ci komai sai ka sake shan zuma idan kuwa na biyu ne ya faru gashi ka sha zuma yanzu farkon dare amma tsakar dare ka tashi cikinka ya murɗe ka je ka tsuguna ga kashi kana ji ya ƙi zuwa sake ɗiban zuma ka sha wato dagwalon ya kai dagwalo ƙarfin zumar kuma sai zan yana da rauni don haka da suka taho gaba ɗaya sai suka gosulo shine gosulo ne gosulo ne ya faru a ciki ka san gosulo wannan ya taho wannan ya taho kowa na sai randa bawon ta ci to shi ne randa bawon ne ita ce dubraka ta cuɗe gaba ɗaya kowa ya ƙi yadda kowa ya fito to dole sai an zo da rob safety zuma ke na fata an gane to shi ne wa alaikum salam na zallatta din zallatta inna ma ibn al-qayyim kamar yadda yace zai ƙara mana karatu duk sanda aka shata da ruwan zafi ta fi saurin narkarwa ta fi saurin narkewa kuma ta saurin kewaye inda ake so ta kewaya din musamman zumar da ta daɗe ajiye zumar da ta daɗe ajiye galibi takan yi sanyi da zuma ta kamfani galibi takan yi sanyi saboda galibi sukan sa ta a cikin kwalba ko tangaran to saboda haka ɗiga mata ko zuba mata ruwan zafi to kan motsa ta wajen ta narke da wuri amma galibi zumar da za ga ana so da ta a shaguna ko a tituna tana cikin zafi za ka ga ita galibi a tsinke take idan haka ta je ciki kuma zafin ciki sai ya ƙara sanarkar da ita malam yake cewa don haka fa amarahu bi takrari dawa sai ya umarce shi da maimaita shan wannan ainihin magani likasaratin madda saboda yawan abin da ke cikin cikin almadda din shine wannan gurɓacecen abinci da sauran tarkacen ibn al-qayyim yace wa laysa tibbuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tibbul atibba shi fa likitancin annabi ba kamar likitancin sauran likitoci bane wannan fa duk karatun nan da muke karanta ko yana a cikin littafin tsibbin na bayan za mu sake karanta amma shi sanin ne ya ga cewa bari ya gutsuro shi ya karantar da mu shi a matsayin mukaddima wadda za ta gyara maka tunanin ka gamsu cewa tsibbin annabi na wahayi ne to sannan kuma ibn qayyim har zuwa ƙarshen wannan littafin jama'a ya yawaita mai da martani ga waɗanda suke kyamar likitanci na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma suke gamsuwa da likitanci na bature su amintu in aka ce medical doctor ko consultant ya ba da kaza to ibn al-qayyim yayi ta maimaita waɗannan raddodi tsarki ya tabbata ga Allah shi yasa in har ahli sunna suka yin karatuttuka na fanni fanni to sun ci amana duk waɗannan fannin da ba su karatun su ba don ahli sunna ne yake karanta economics ya karanta biology ya karanta physics sai zo kawo tauhidi ciki sai ga haske yana fita a ciki ina fata an gane ya ce shi dai likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kamar likitancin sauran likitoci ba ne fa inna tibban nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutayaqqanun qat'iyyun ilahi saboda shi likitancin annabi tabbas ne yanke daga Allah yake sabirin anil wahayi kuma ya zo ne daga wahayi wa mishkatin nubuwa da kuma hasken annabta wa kamalul aqal da kuma cikar hankali annabi mai cikakken hankali sallallahu alaihi wa sallam wa tibbu ghairihi likitancin wani wanda ba annabi ba kowaye aksaruhu hadasun ka kiyaye haka ake karanta wurin hadas hadas shine ne lalube wa zunun da zato wa tajarud da kuma jarabawa duk maganin gargajiya da maganin bature sai an jaraba wani a jaraba a jikin bera wani a jaraba a jikin jaba wani a jaraba a jikin gwaggon biri eh ran da aka zo mutumin farko aka fara bashi duk sai an kira yan jaridu a ga zai mutu ko zai rayu amma na annabi da ya bayar kai sai kwanta ya ci gaba da harkar shi dan ya san daga wahayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ولا ينكر عدم انتفاء كثير من المرضى بطب النبوة بطب النبوة يتي ولا ينكر عدم انتفاء كثير من المرض آه المرضى بطب النبوة يتي دوا daga ainihin wato marasa lafiya ba sa inkarin amfani da yawa daga cikin magunguna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa innahu إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول domin kuwa wanda yake amfanuwa wala yunkiru adam intifa'i kasirin min almarda bi tibbin nubuwa ko wato ba a musu rashin amfanin marasa lafiya da yawa da likitancin annabi ina son mu tsaya mu fahimci kalmar tukuna me yasa da yawa marasa lafiya likitancin annabi baya musu amfani me yasa da yawa marasa lafiya abinda malam yake son ya ce shine shi likitancin annabi ba zai amfanar da kai ba sai in ka karɓe shi da kyakkyawar zuciya da yaƙini to ashe da yawan marasa lafiya kuwa ba su yarda da wannan game da likitancin annabi ba idan haka ba za a yi musu me yasa baya amfanar da su ba kun fahimta shine ولا ينكر عدم انتفاء كثير من المرضى بطب النبوة ba a musu ba a mamakin rashin amfanuwar da yawa daga mara lafiya da likitancin annabi ba a musu ne yasa bai amfanar da su ba ba abin mamaki bane ba abin musu bane fa innahu domin kuwa shi likitanci na annabi inna ma yantafi bihi man talaqahu bil qabul wanda ke iya amfana da shi shine wanda ya karbe shi kuma ya rungume shi واعتقاد الشفاء به كما يقدر توركا دوان من لكتنشي وكمال التلقي له da kuma cikakkiyar karɓe ga wannan magani bil imani da imani wal iz'an da kuma sallamawa da ni kauya shine iz'an an gani fa hadha alquran alladhi huwa shifaa'un lima fi sudur ai ga qur'ani wanda yake waraka ne daga duk cututtukan da ke cikin kiraza kafirci munafunci fasikanci da duk wani sabon Allah in lam yatalaqqa hadha talaqqi in lam yatalaqqa hadha talaqqi in ba a karbi qur'ani da irin wannan amshe ta amincewa da yadda ba lam yahsul bihi shifa'u suduri min adwa'iha ba za a samu waraka kiraza daga cututtukan kiraza din ba ko da an karanta qur'ani wani an karanta mishi qur'ani kamar yadda malai yace balla yazidul munafiqina illa rijisan ila rijisihim sai ya zama ƙur'ani baya ƙara munafukai komai sai ne ƙazanta zuwa ga ƙazantar da ke tattare da su amma kuma ƙur'ani ne don haka za ka ce ƙur'ani ya cutar da su a'a cuta ce a cikin zukatan sai malamai suka kwatanta alƙur'ani a irin wannan misalin da ruwan sama ruwan sama idan ya zuba akan gwanda sai ta ƙara daɗi in ya zuba akan gwaiba sai ta ƙara zaƙi in ya zuba akan maɗaci sai ya ƙara ɗaci amma ka ga ruwan guda ɗaya ne to haka da gwargwadon yadda ka karɓi alkur'ani kai imani da shi ka sallama mai da gwargwadon irin yadda kake samun sakamako sai ce wa maradan ila maradihi munafikai qur'ani baya ƙara musu komai sai cuta zuwa ga cutar da ke tattare da su wa aina yaqa'u tibbul abdan minhu haka ne sai yake cewa wa aina yaqa'u tibbul abdan minhu dan haka ina ne tibb wato likitanci na jukkuna zai amfanar ko zai amfanu daga qur'ani in ya zama qur'ani bai amfanar wa zuciyar munafiki ba ina ne jikin munafiki zai amfana ko kun fahimta jama'a fa tibbul nubuwa la yunasibu illa al-abdan at-tayyiba dan haka likitanci na annabta baya dacewa sai da jukkuna waɗanda suke kyawawan jukkuna masu tsarki kama anna shifa al-qur'ani la yunasibu illa al-arwah at-tibbiyya at-tayyiba kamar yadda yake waraka ta alkur'ani ba ta dacewa sai ga rayuka waɗanda suke masu tsarki wal qulubul hayya da kuma zukata rayayi fa iradun nasi dan haka kawar da kai da mutane suka yi an tibbin nubuwa daga likitanci na annabta fa iraduhum an istishfa'i bil qur'ani kamar kawar da kai ne da suka game da neman sauki da waraka ta hanyar alkur'ani allazi huwa shifa'un allazi huwa shifa'un nafi' wanda alkur'ani shi ne waraka wanda yake mai amfani walaisa zalika wannan cuta tasu ta munafunci da cututtukan jiki da ya zama qur'ani bai magance ta ba ba ya faru bane da kusurin siddawa saboda gazawar da ke cikin maganin walakin da khubusi tabi'a sai dai saboda mummunar tabi'a wa fasadul mahal da kuma lalacaccen wuri qur'ani ne ya samu zuciyar zindiki ko munafiki sai gaba zai kara mai komai ba sai abin da yake ci to a nan kuma dan kar ka fahimci me ake nufi da ƙari ka ɗauka cewa to ai tunda an ce yana ƙara musu cuta a bisa cutarsu kenan ƙur'anin yana cutarwa a'a kar ka faɗi haka bar ka ga kyakkyawan misali a ɗabi'a so da dama in ka zo zama a inda kake tsammanin cewa kujera na gurin in ya zama ba kujera me kake ji ba wai faduwa kawai ba sai ka ji ka ƙara gudu ko ka fahimta to menene ya kai ka ga wannan ƙara gudu saboda ka taho kawai za ka zauna sai ka ji ka tuntsira da baya abin da yake faruwa saboda me sakin jiki da kai akan akwai kujera don haka sai ka taho da ƙarfinka to da ya zama babu ƙarfi to abin ba mu mazauni sai zama ƙarfinka ya rinjaya ga inda ka ba da ƙarfin sai ka ji ka tuntura a nan ba fa rashin kujerar ba ne ba wani gravity force ne yake jan ka ba a'a abu ne a ɗabi'ance a ɗabi'ar munafiki lokacin da aka kawo ƙur'ani za a karanta mishi me yake gani gani yake aikin banza ne me wannan ba da wani amfani saboda haka lokacin da aka bashi maganin ana tsammanin a game sauƙi sai ba a ga sauki ba sai a ce cutar ma karuwa ta yi psychology ne lokacin da abdullahi ibn ubay ibn ka'ab ay ibn salul ya samu mahaifin shi ba lafiya shugaban munafikai ne sai je wurin annabi ya ce annabi ya addu'a a ruwa ya bashi ya addu'a a ruwa ya bashi ya ce ya kawo mahaifin nashi da ya kawo mahaifin sai ya ce menene wannan sai ya ce ruwa ne annabi ya addu'a a ciki ka sha ko Allah zai sauƙaƙa mu sai ya ce ka kawo fitsarin uwarka bai fi wannan ba ko kun fahimta a nan kaga sai ya faɗi abin da ya fi munasaba da shi in inda wannan yaron ya kafi tsarin uwar tashi in ya sha sai warke amma wannan ya sha ba zai warke ba saboda aikin banza yake gani tunda yana ganin fitsarin uwar shi da ke najasa ya fi ruwan da annabi ya addu'a da tofin shi da yawun shi mai albarka ko kun fahimta jama'a saboda haka hakikanin al'amari idan ka ga ga cuta magani ya ƙi kawar da ita ko ya ƙi gusar da ita gaba ɗaya karka ce maganin ne a'a a koma a dubi yaya zuciyar mai cutar yake game da nau'in maganin yanzu akwai wanda yake gaba ɗaya imanin shi kawai asibiti ne da ya kama rashin lafiya ana kai shi asibiti sai kenan sai da ya ɗan buɗe ido likita na zuwa ya shafa shi shafa shi ce wannan ba komai an jima za ka miƙe sai ka ji ya fara yanzu ya farfaɗo kenan tunda likita ya ce mai zai miƙe ina fata an gane amma likita yana cewa ku ce yanzu ma irin shi guda uku aka tafi yanzu ma ko an binne su ba mu sani ba ko suna kan hanyar makabarta shikenan sai ga ya sassan kare na fata an gane shine sai yake cewa wa adamu qabulihi da kuma rashin karban shi ga wannan ainihin magani billahi tawfiq yace Allah ya kara mana gamdakatar da dacewa sabi'an na bakwai malam salim yace to ka ji dai yadda ibn qayyim ko anan yayi menene ya gwada maganin annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk wani magani likitancin annabi da duk wani likitanci wannan gwadawar da ibn al-qayyim yayi sai shi malam sanin sai ya ce wa lidhalika kullihi to saboda wannan dalili gaba ɗayan shi shine fifikon da maganin annabi yake da shi akan na kowa dandana ibn al-qayyim dandana ibn dandana al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah kasiran hawla hadhihi al-qadiyya ibn qayyim al-jawziyya ya ta kai da komowa ya ta nan naga ina fata an gane dangane da wannan mas'ala wacce mas'ala ce ita ce mas'alar fifikon maganin annabi akan na kowa wantasara laha bil hujja wal burhan kuma ya taimaka wa wannan magana da hujjoji da dalilai wa bayyana ha akmala bayani kuma ya bayanin waɗannan waɗannan bayanai ya bayanin wannan ƙabiya wannan mas'ala da dukkanin cikakkun bayanai ومما قاله هنا daga cikin maganganun da ya faɗi yace هذه فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر أكثر الأطباء عن الوصول إليها وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم daga cikin maganganun da ibn qayyim ya faɗi wato duk wannan quotations ne yake yi yana yanyan ko maganganu ne waɗanda duk zamu zo mu karanta su yace ibn qayyim yace waɗannan wasu darussa ne masu amfani game da shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tibb alladhi taqaddaba bihi game da likitancin annabi da yayi wa kanshi an gane wa wasafahu li ghairihi da kuma wanda ya siffanta wani shi ونبين ما فيه من الحكمة كما duk abin da muka je sai mun bayyana mecece hikimar haka kaji inda ilimin kai ya gagara duk sanda zai kawo maka wani babi na likitancin annabi wanda ko yayi wa kanshi ko yayi wa wani shi ko sai kuma ibn al ya zo ya baje maka hikimomin da ke cikin wannan da kuma sirrorin da ke ciki jama'a kun fahimta yake don haka za mu rinka yi muna bayyana hikimomin da ke ciki التي تعجز عقول أكثر الأطباء wadda waɗannan hikimomi sun gagari ƙwaƙwalen ko hankulan da yawa daga cikin likitoci an wasuli ilaiha da yawan likitoci sun kasa gano waɗannan hikimomin na cututtuka da kuma magungunan da annabi yake bayarwa sallallahu alaihi wa sallam wa anna nisbata tibbihim domin in an danganta yadda likitancinsu yake ilaiha zuwa ga likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to ka nisbatu tibbul ajaiz kamar gwargwadon yadda magungunan masu ba da maganin gargajiya su ne al'ajaiz tsofaffi yar mai ganye na fata an gane yar mai ganye herbalist ila tibbihim zuwa ga ainihin likitocin su likitancin su likitocin Allah ya sa kun fahimci wannan bayanin wato an gwada likitancin likitocin duniya gaba ɗaya da profesa wane da consultant wane da wane ne wane duk waɗannan ƙwararrun likitocin ka tara likitancin su gefe guda sai kuma ka haɗa da likitancin annabi sallallahu alaihi wa sallam to kamar su profesa da consultant da dokta wane ne ka haɗa su da kuma yar mai ganye yaya suke ganinta to haka kuma likitancin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake an hada da nasu kaga eh gaba da gabanta aka ce wai aljiniya ta kauta wa nahnu naqulu malam ibnu qayyim yace dan haka mu muke cewa inna ha huna amran akhar anan kuma akwai wani al'amarin daban shine nisbatu tibbil atibba ilaihi in an gwada likitancin likitoci da likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka nisbatu tibbi tarqiyya wal ajaiz ila tibbihim kamar kuma likitancin yan tsibbu ne su ne tarqiyya haka ake karanta wurin at-tarqiyya wal ajaiz da kuma likitanci wato da magungunan gargajiya na yar mai ganye ila tibbihim zuwa ga nasu likitancin yan tsibbu su ma suna da ba da magani mai yana ba yar mai yana ba da magani tun an gwada likitancin annabi da likitancin likitoci kamar haka ne wa kabi itarafa bihi huzzaqu domin hazikai wato ƙwararru daga cikinsu su likitocin sun yi furuci da wannan fiko na likitancin annabi akan nasu wa a'immatuhum da kuma shugabanninsu fa inna ma indahum min al-ilm bi tibb minhum man yaqulu domin ilimin likitancin da ke wurinsu su irin waɗannan likitoci an fahimta daga cikinsu akwai wanda yake cewa huwa kiyasin huwa kiyasin ta hanyar kiyasi ne suke gano wa minhum man yaqulu daga cikin su akwai wanda yake cewa huwa ilhamatun wa manamatun wa hadasun sa'ibun wato ilhamat kinsawa kinsa abu shine kawai sai ka ji a zuciyarka ka gamsu kaza na maganin kaza haka wasu suke cewa wa manamat wasu kuma cewa suke a mafarki ne an gane wa hadas wasu kuma cewa suke lalube ne amma sa'i wanda in an laluba din sai kuma a dace wa minhum man yaqulu daga cikin su wato anan fa ku kiyaye malam yana magana ne dangane da yaya likitancin annabi yake in an hada da nasu to hazikai daga cikin su sun yi furuci da cewa likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka ya ɗari nasu an gane sai suke cewa domin su irin likitancin da ke wurinsu da ilimin da ke wurinsu isi isi ɗin akwai wanda suke cewa su fa nasu kiyasi ne wato za a dubi kaza ne sai a ga to ya dace da kaza kaga kiyasi kenan daga cikin su akwai wanda yake cewa jarabawa ne kawai za a ɗibo ganye kaza ne a ce to ɗan sha mu gani in ya yi sai to shi kenan in ya mutu kuma sai a ce ka a sake sha kaga jaraba kenan wani kuma cewa yake ilhama ce kawai mai maganin zai ji kawai an kinsa mai cuta kaza kaza ke maganin ta wani kuma yakan ce a mafarki suke samu wani kuma yakan cewa ralibe ne suke yi ina fata an gane wannan shine magani sai da gwaji ko wa minhum man yaqulu wani su ko cewa yake akhadha kasirun minhum akhadha كثير منه من الحيوانات البهمية أنغاني البهيمية ومنهم من يقول أخذ أنغاني كثير منه من الحيوانات البهيمية daga cikinsu akwai wanda yake cewa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyi da yawa daga cikin waɗannan magunguna ne daga dabbobi marasa magana sai ku natsu a nan wato theorin suke magana a nan wannan shi ake kira transfer of technology wanda da yawa lokaci aka fara magana wannan a bana bana din nan da yawa yan boko ma ba su gane me yake transfer of technology ba wato transfer of technology ba shine in koya maka ilimin da nake da shi ba a'a ilimin da nake da shi na yin saƙa da ilimin da nake da shi na yin ɗinki da ilimin da nake da shi na yin kafintanci sai ka ɗauki wannan ilimin sai ka je ka juya shi a wani abin daban wanda a salatan theory ɗin ka ɗauka ko kuma principle ɗin ka ɗauka wato ƙa'idar kawai ka ɗauka za ku fahimci wannan idan muka karanta waɗannan jimloli sannan in dawo in ƙara muku bayanin wannan don ka gane me ake nufi wato wasu ne suka ce ai annabi da ke bada magunguna ba wahayi ba ne a'a ya samu waɗannan principle ne ya koyi ƙa'idojin ne daga yadda dabbobi wasu dabbobi suke sai ce kama mu shahidu a samani kamar yadda muke ganin kyanwa kyanwa to asalin sunnar abin da ake nufi da ita magen daji magen daji za ga ta fita gida girma amma kuma ita ba damusa ba ce to ita ce sunnar to jam'in ta as-sananiru yace kamar yadda muke ganin magunan daji idan aka labbawata sumu idan har irin wannan kyanwa ta ci wani abu wanda yake da sammu ko ta ci wani abu wanda yake da guba a jikin shi ta amadu ila siraj sai ta tafi wurin fitila fitila dai da kuka sani fitila a ci balbal wadda ake sa ta da mai fatalwa fi zai sai ta rinka lasar wannan mai man da ake kunna fitilar ta tabawa jiki sai ta warke ta yi magani da man kun san daga cikin fitilu irin na da akwai wanda za a zuba man haka ana ganin man sai a sa lagwanin a ciki sai a jawo shi gefe sai a makale shi to idan irin wannan mage ta je ta ci wani ɗera ko wani abu mai guba sai kakabe mata a ciki sai ta je tana lasar irin wannan to yanzu transfer of technology a nan kai kuma ɗan adam eh idan wani abu ya same ka na ciwo kai ma kuma sai kai tunanin to menene ya kamata kai kuma ka je ka sha ba wai wannan nata ba a wani abu kai kuma to shine yanzu ka ɗauki irin fasahar ta kenan ko kun fahimci me ake nufi da transfer of technology idan ka tafi garin ka zaure za ka ga wasu gidaje da yawa da tsohon gwamna saminu turaki gina su gidajen ƙasa ne amma kuma ba bulo ne da yumɓu naka da ka sani ba chinese ne sai suka zo sai suka siyar mishi da wannan fasahar bulo ne amma na ƙasa amma tun daga yadda za a kwaɓa ƙasar tun tana garinta za a gasa ta ta yi zafi ta yi zafi sai ta yi burus burus ta zama kamar yashi naka kwaba ta sai a zuba mata wani sinadari kamar siminti ba siminti ba ne kuma shi ma nau'i ne na daga ƙasa kamar wani kamar yunɓi ne don aka zo aka yi bulan kuma sai a yi shi sai ga kamar an gasa shi to in aka yi ginin sai ka ga shi ba na siminti ba na ƙasa ne amma kuma gashi nan da ƙwarin shi ga irin su ne yanzu ka shiga sabon gari da pizza nan kana zuwa kwanar bankunan nan za ka ga wanda suna nan suna gyara shi yanzu gidan sama ne tun zamanin tura aka yi shi irin wannan ne to yanzu irin wannan a can ƙasar su ba haka suke yi ba da wani abin suke amma da aka zo na ce sai an kwaso ƙasa daga chinese an zo da ita ka zaure zai yi gida nawa za a yi sai suka ɗauko waccan fasaha sai suka zo suka transforming ɗinta a nan shi ake kira transfer of technology misali yanzu idan ka tafi nan department of art and science ne wani masu zane-zane da irin yan masu zane-zane yan fine art masu zane duk wata mota an ka gani ka san cewa suna ɗaukar fasahar Allah ne akan ƙirar wani ƙwaro ko wani dabba dubi motar bitin da muke ce mata kwaɗo ta yi kama da kwaɗo to duk wata mota ka dube ta yanzu ga wannan da suka yi ta suna ce mata anaconda in ka dubi jikinta ta yi kama da wannan macijiyar amma fuskarta kuma in ka duba fa ta yi kama da fuskar zaki ko kun fahimta to yanzu idan mage ta haɗi wani abu wanda ya mata ƙabe-ƙabe a ciki sai ta tafi tana lasar man zaitun ko man gyaɗa wanda ake kunna fitila a ci balbal da ita to kai kuma ɗan adam idan kai ma cikin ka ya ƙabe-ƙabe sai ka je kana lasar zuma shine sai suka ce to kun ga daga can ne ya koya ko kun fahimta kace ba karatu bane kawai principle ne yake dauka kuna fahimta yawwa to sai ke cewa kuma wa kama ru'yatul hayyat kama kuma yadda ake ganin macizai ko miciji idza kharajat min bitin min bitin al-ard idan miciji ya fito daga cikin ƙasa kun san miciji kan shiga cikin ƙasa ko cikin yashi to in ya fito so da dama makanta ta kan kama shi dindini dindini sai idan ya rufe baya gani sosai wa qad ashiyat ha absaruha idan yayi lundum haka baya gani sosai ta'ati ila yarab an gani ila yarab arraziyanj arraziyanj asalin wannan kalmar za mu zo mu tattauna ta a cikin abdul nabawi ba larabci ba ce farisanci ce ma'anarta garafuni garafuni Allah ya sa ka san garafuni to miciji idan ya fito daga cikin ƙasa makanta ta kama shi sai ya je ya samu ganyen garafuni fatamurru ainiha alaiha sai rinka goga idan shi a jikin wannan ganye na garafuni alaiha ko kun fahimta jama'a shi ke nan idan ya buɗe ko kun gane jama'a to shi ke nan sai ɗan adam shi ma ran da irin wannan dindini sai ya samu ganyen wani abu sai rinka gogawa a idan shi ba lallai ya zama ganyen garafanin ba a'a ko ganyen mene ne ko kun fahimta sai a ce to ya kwaikwaya ne daga wancan miciji jama'a kuna fahimtar me suke cewa sai ce wa kama uhida min at-tayr haka kuma kamar yadda aka saba ganin tsuntsu uhida aka saba ganin tsuntsu allazi yahtaqilu bima'il bahr wanda za a ga ya je yana tsotsar ruwan teku akwai irin wannan ban sani ba ko ka taba gani tsuntsun sai ya je ihtiqam din shi ne sai tsoma bakin shi kawai baya sauka akan ruwan eh ya tsim sai abin to an saba ganin tsuntsu yana yin haka a ruwan teku inda ihtibasu tab'ihi idan tabi'a shi ta canza wato irin shi ya ɓaci sai ka ga haka shi kenan sai kuma ya dawo cikin farin rai shi ne sai a ce kai ma ɗan adam in kana cikin damuwa tafi ka je ka samu wani lambu wanda yake ɗauke da koran ganyayyaki da wasu abubuwa na jin daɗi da ka shiga kai ma sai ka fito sai a ce daga ina ɗan adam ya koyi wannan ka'idar daga wurin wancan tsuntsun mala ya ce wa amsalu zalika da ma dai makamantan haka min ma zikira fi mabadi ibtib waɗanda aka faɗi a cikin ka'idoji na koyon likitanci wasu suka ce daga haka ne annabi ya koya wasu kuma suka ce su ma daga haka ne suka koya to su dai tsohon musu amma na annabi ba daga haka bane sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun fahimta da kyau sai ce wa aina yaqa'u hadha wa amsaluhu min alwahyi alladhi yuhibu Allah ila rasuli dan girman Allah irin wannan shirman nasu da irin wannan sokuburi da irin wannan almara yansa za a haɗa ta da wahayin da Allah yake wa manzon shi bima yanfa'uhu wa yadurruhu ya faɗa mai abin da zai amfane shi ya cutar da shi don shi za a ce wahayin da Allah yake wa annabi shi yake kwatanta da tsuntsu shi yake kwatanta da miciji da bage an gani don haka sai ya ce fa nisbatu ma indahum min at-tibb ila hadha al-wahyi idan aka gwada likitancin da ke wurin waɗannan likitoci da karatun wahayi na likitanci da annabi ya zo da shi وكنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء وكمر جرجدا إلم بكيرين سنيد إلم بأنبا فيك زودش بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض yace kai a nan ma akwai fa magunguna waɗanda suke warkarwa daga cututtuka ma lam yahtadi ilaiha uqulu akabir al-atibba wanda tunani ko hankalin manya-manyan likitoci bi taɓa kaiwa zuwa gare su ba walam tasil ilaiha ulumuhum kuma ilimin su ma bai kai zuwa ga waɗannan ilmomi na magungunan annabawa ba wa tajaribuhum da kuma jarabawa su duk da suke wa aqsiyatuhum da kuma duk kiyasin su da suke wato abin da ake cewa akwai ilmomi na magunguna waɗanda waɗannan likitocin har yanzu ma annabawa sun zo da su ba su taɓa gano su ba kun san cewa shekara ashirin da ta wuce turawa har izgilanci suke wa zuma ko a nan ƙasa arnan sai ganka kana shan zuma har tofar da yawu suke suna ganin kana shan wani abu ne kamar gudawa da lalala sai su tofar da yawu ko kun fahimta amma ku duba shekara dubu ɗaya da ɗari hudu musulmi suna da ita a matsayin magani idan ka fahimci wannan abin zai zama maka mai wahala ɗaukan aka ce maka to har yanzu ma akwai abubuwan da ba su gano ba har yanzu ka tafi a asibitoci akwai abubuwan da ba su da magungunansu sai dai a bayar kawai a ce a samu subsidy that is be subsidized a ɗan kwantar da cutar na fata an gane sai yake cewa min al'adwiya alƙalbiya war ruhaniya yace daga cikin cututtuka ai daga cikin magunguna na cututtukan zuci da cututtukan da ke damun ran ɗan adam wa quwwatul qalb da ƙarfin zuciya wa i'timaduhu ala Allah da kuma dogaran zuciya ga Allah wa tawakkal alaihi da kuma jinginar ta gare shi wal iltija'u ilaihi da kuma komawar zuciya zuwa ga Allah wal intiraq wal intisaru bayna yadayhi da kuma nuna gazawa da karaya a gaban Allah wa tadallul lahu da kuma kaskantar da kai ga Allah wa sadaqa da sadaqa wa du'a da addu'a wa tauba da tuba wal istighfar da kuma istighfari kun ga duk waɗannan fa magunguna ne za ka zo ka ji ibn al-qayyim zai zo wani wuri da ya fara kwaso wasu addu'o'i ya fassara su yayin sharhin su sarki ya tabbata ga Allah a nan ne za ka ga yadda ƙarfin addu'o'in yake da kuma yadda addu'o'in suke da alaka da ƙarfafar zuciyar mai yin su to zama duk musibar da ta same sai ka ga abin arne da dama in musiba ta same sai ga yana tsalle yana gowa why why me why this material time yake daga nan kuma gidan mahauka ko kun fahimta to ka ji ibnu qayyim yana maka akwai cutar da sadace ke magance akwai cutar da addu'a akwai cutar da tuba akwai cutar da istighfari wal ihsani ila al khalq akwai cutar da kyautata wa halittu dabbobi ko mutane su ne zai maganinta wa ighafatul malhuf da kuma kai agaji ga wanda ya shiga uku al malhuf wanda bahaushe zai ce na shiga uku to kai agaji da irin wannan wata fruju anil makru da yaye mai bakin ciki damuwa sai ce fa inna hadhihi al-adwiya kaga waɗannan magunguna kad jarrabat hal umam ha al'ummomin sun gada su al ikhtilafi adwaniha a bisa duk yadda sabanin addinin su yake wa milaliha da ainihin ɗariƙun su fa wajadu laha min at-ta'sir fi shifa' sai suka samu waɗannan magunguna suna da tasiri wajen warkarwa ma ya sulu ilaihi ilmu a'lamil atibba sai suka gano waɗannan magungunan na da tasiri wajen warkarwa tasirin da ilimin mafi ilimi daga cikin likitoci bai kai gare shi ba wala ta jiribatuhu haka jarabawar mafi ilimi cikin likitoci ba ta taɓa kaiwa gare shi ba wala ƙiyasuhu haka nan ainihin wato ƙiyasin duk da zai yi وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ابن القيم يتي كذا waɗannan magunguna da mu da waɗansu mu duk mun gwada su al'amura ne masu yawa wa ra'ayna ha taf'alu ma la taf'alu al-adwiya al-hissiyya sai muka gano cewa waɗannan magunguna na addu'a da sadaka da karyewa a gaban Allah da nuna kaskanci suna magani maganin da maganin da ake sha ko ake ci ko ake shafa baya yi ko kun fahimta jama karanta sayarwa alamin nubala wani cikin malaman tabi'ai yana fama da falij shanyewar jiki amma da ya tashi zai yi alwala shikenan sai ya roƙi Allah da ya roƙi Allah sai jikin ya koma lafiya lau har sai ya idar da sallah yana idarwa kuma shikenan sai ya koma ya nade sai malami Abdulrahim Fahami yake cewa ta iya yiwa mai saurare ka ce me yasa ba zai roƙi Allah waraka ta dindindin ba ya ce ka fawwala al'amarin wannan bawan Allah zuwa ga Ubangiji ko kun fahimta jama'a yana da paralysis ne malami ne cikin malaman salaf ya samu shanyewar jiki da ya tashi zai alwala sai addu'a sai warke ta sai alwala ya sallah yana idan da sallah sai kuma cutar ta koma ina nan nan cikin sayarwa alamin nubala Allahu akbar al-imam az-zahabi a manyan malaman duniya ke sai yake cewa waɗannan irin addu'o'i suna magungunan da magungunan da ake shafawa ko ci ko sha ba sa yi bal tasirul adwatul hissiya indaha bi manzilati adwatul at-tarqiyya inda al-atibba yace kai irin waɗannan magunguna na shafawa da ci a irin waɗannan cututtukan ma sai su zama kamar matsayin magunguna ne na 'yan tsubbu a wurin likita ka duba da kyau in aka daɗe ana shafa magungunan 'yan tsibbu da gargajiya in aka isa asibiti da wata katuwar layaya likita yake mata alwala yake ya cire ta da madadi in ke ta yake jefar da aikin banza shi shi ne yake cewa haka waɗannan magungunan an fahimta da kyau ko na addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam din nan ƙarfin su to ya fi ƙarfin waɗannan magunguna ake ce ake sha wa hada jarun ala qanunil hikma al ilahiyya yace wannan yana gudanuwa ne a bisa dokoki na hikima ta Allah laisa kharijan an haba kuma ya fita daga ainihin hikima Allah bane walakin al asbaba mutanawwi'a sai dai sabibban cututtuka nau'i nau'i ne to sabibban waraka ma nau'i nau'i dan bari ku ji akwai cutar da ba ta da sababi alhissi sababinta arruhi ne to in ka tafi mata zuwa ga sababi alhissi idan ka daɗe tana yi yanzu kamar paralysis akwai shanyewar jiki nau'i biyu akwai shanyewar jiki da za ta faru sakamakon murɗewar wata jijiya da makamantan haka to akwai shanyewar jiki wadda kawai jarabawa ce daga Allah to yanzu waccan ta farko ita ce za a ce a ja nan a murɗa nan a sa kaza a jikin katako kaza a yi kaza amma waccan fa addu'a take bukata don haka yake cewa su ainihin wato cututtuka da magunguna suna da sabubba fa innal qalba mata tasala bi rabbil alamin wa khaliqid da'a wad dawa wa mudbir at-tabi'a wa musrifuha wa musarrifuha ala ma yasha'u kanat lahu adwiyatun ukhra ghayra al-adwiya allati يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه yake cewa fa innal qalba ita zuciya matattasala bi rabbil alamin duk sanda ta zama tana saduwa da ubangijin halittu wa khaliqid da kuma tana saduwa da Allah wanda yake shine mahalicin cututtuka wa dawa kuma Allah wanda yake shine mahalicin magunguna wa mudabbir tabi'a kuma ainihin zuciya tana rataye da Allah wanda ke jujjuya ɗabi'a ya kawo zafi ya kawo sanyi ya kawo cuta ya kawo waraka wa musarrifuha da kuma wanda yake juya ta alama ya sha'u a bisa yadda ya so kanat lahu adiyatun ukhra to ya zama kenan wannan zuciyar tana da wani magani ghairul adiya allati yu'ani halqal wato banda magunguna wadda ainihin zuciya takan yi fama da su alba'id minhu wadda ta nisa daga Allah almu'rid anhu wadda ta kauda kai daga Allah zuciyar da take rataye da Allah da zuciyar da take ta nisa da Allah kaga zukata ne amma sun bambanta to ita wannan zuciya da take rataye da Allah idan larura ta same ta tana da magungunan da waccan bata da shi ina fata an gane wa qad alima وقد علم أن الأرواح متى قويت sanannen abu ne da aka sani cewa rayuka duk sanda suka zama suna da ƙarfi wa qayyatun nafs sannan kuma zuciya rai yazan yana da ƙarfi wa tabi'a da tabi'a an gane ta'awana sai su haɗu ala rafika sai su haɗa wajen ture cuta wa qaharhi da kuma rinjaye cuta fa kaifa yunkiru ko biman qawiyat tabi'atuhu wa nafsuhu wa farihat بقربها من بارئها هكذا وأنسها به yake ta yaya wanda yake ainihin wato ɗabi'ar shi da ran shi ta yi ƙarfi ta yaya ne zai yi musu wato bayan kuma zuciyar shi tana farin ciki da kusanci zuwa ga mahalicinta wa anasiha bihi da kuma natsuwar ita wannan zuciya da shi ta yaya ne irin wannan zai yi musu samun sauƙi daga cutar da ta samu ta hanyar waraka ko kuma neman magani ta hanyar addu'o'i kaga ba zai musu ba wa hubbi halahu da kuma zuciyar da ta zama tana da son ubangijinta haka ne wa tana'umiha da zikirhi da kuma zuciyar da ta zama tana ni'intuwa da ambaton Allah wansirafi quwaha kulluha ilaihi da kuma juyar da karfinta ita wannan zuciya duk da zuwa ga Allah da jam'uha alaihi da kuma tattaruwar zuciyar ga Allah wasti'anatiha bihi da kuma ainihin wato taimakon da ita zuciya ke samu a wurin shi Allah wa tawakkuluha alaihi da kuma yadda ita zuciya take da dogaro ga Allah an yakuna zalika laha min akbar adiya sai ya zama wannan zai kasance mafi girman magunguna gare ta wa an tujiba laha hadhihi alquwa kuma wannan sai ya saman mata da irin wannan karfi daf al ko alamu bil kulliya wato irin wannan karfi na zuciya sai ya tunkuɗe irin wannan ainihin raɗaɗi gaba ɗayan shi wala yunkiru hadha illa azhalun nas babu mai musun babu mai musun irin wannan ƙarfi na addu'o'i da zukatan bayan Allah da jikunansu sai mutumin da ya fi kowa jahilci daga cikin mutane wa aghlabuhum hijaban kuma wanda ya fi kauri wajen shamaki shamakin shi ya fi na kowa kauri tsakanin shi da Allah wa aksafuhum nafsan wanda kuma yawan ya fi kaushin rai da Allah wa ab'aduhum anillahi kuma ya fi kowa nisa ga Allah wa an haqiqatil insaniya kuma ya fi kowa nisa ma daga haƙiƙanin kasantuwar mutuntaka ta dan adam wa sanadkuru insha Allah السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة yace in Allah ya so a nan gaba za mu zo mu ambata maka sababin da ya ja karatun suratul fatiha ya kawar da dafi dafi na harbin kunama ko dafi na ainihin sarar miciji anil labir daga wanda kunama ko micijin ta sara allati ruqiya biha wanda aka yi ruqya da ita fa qama sun shi mutumin ya miƙe hatta ka anna ma bihi qalba kamar babu wani abu da ya same shi ka duba karatun fatiha ne ina son ku duba fa karatun fatiha ne aka karanta wanda kunama ta harbe shi ko miciji ya sare shi yanzu baka ji ba a ce an shafa wani abu a wurin ba ba a ce an yi allura ba ba a ce an tsaga an cire komai ba kaga wannan yake nuna gwargwadon ƙarfin imanin wanda ake yi ko wanda ake wa ko dukansu gaba ɗaya na da tasirin abin da ake karantawa in ba haka ba kaga miciji in ya sara wani abu yake sawa a cikin wannan jiki haka kunama amma ya za a yi kawai karanta wani abu ya gusar da wannan sai dan ana son a nuna maka ƙarfi na zikiri amma ga zuciyar da ta zama ba ga falalliya ba ko kun fahimta kun fahimci misalin jama'a to ashe da wannan ne za ka gane ashe magungunan annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan na wahayi ne tun da gashi magana ce za a karanta ta tasiri ga abin da yake mahsus ne ana ji ana ganin ga raɗaɗi ya faru ga wata guba a ciki amma kuma sai wannan karatu sai gusar da shi ko kun fahimta wannan yake nuna ashe addu'a tana da ƙarfi kuma tana da tasiri amma sai in ta fito daga baki nau'i kaza ko kuma an yi ta ga jiki wanda yake nau'i kaza Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a nan ne za mu kwana insha Allah ta'ala inda malam ibn al-qayyim zai zo zai ci gaba da bayanin abubuwa masu ɗimbin yawa dangane da wannan qadiyya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah